الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba mai tarin albarka a cikin wannan wata mai albarka cikin wayannan kwanaki masu tsada wato goma na ƙarshe na wata ramadan wanda yau shine yini na 23 dare kuma na 24 a wannan wata na ramadan lissafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka a bar girmamawa zuwa birnin madina a bar haskakawa da hasken manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yau shekara 1442 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai albarka wato masjidi sunna da ke titin sardauna a cikin garin azare kamar yadda muka saba taruwa a kowace shekara daidai wannan lokaci don tunatar da kanunmu matsaloli da suka shafi addininmu na musulunci cikin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa ya haskaka kabarinsa tare da ƙarin bayani da ƙarin haske a littafin da ɗalibin malam ya rubuta mai suna malam aliyu albami shi ma allah saka mar da mafi kyawun sakamako kana mu da muke karantawa da waɗanda ke sauraro muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan alƙur'ani ya zama mai ceto a gare mu ya kuma sanya mu cikin waɗanda ake ‘yantawa gabarin wutar jahannama a wannan wata mai albarka dukkan irin musibu da ke mu da waɗanda suke mamaye mu musamman a arewacin wannan ƙasa wato daular shehu usmanu ɗan godiyo muna tawassuli da wannan taro na karatun alƙur'ani allah maɗaukaki ya ije mana su abubuwan da suka fi ƙarfinmu Allah malaukaki ya yi mana su samari muna roƙon Allah malaukaki ya shiryar da su haka ‘yan matanmu Allah malaukaki ya shirye su idan muka shirya mun fi ƙarfin kowane mu amma in mun lalace to faɗan ya zama kura ta ci kura wanda ya fi wani sai ya danne shi Allah ka iya mana to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu sada a darasinmu na baya wato jiya kenan mun tsaya daidai kan aya ta 29 haka ne ko don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 30 a cikin ainihin wato wannan sura kafin mala ya ja aya mala ya mana matashiya ya ce sun matakaddama siyaku kaga kun mala wani sannan sai siyaki na ƙur'ani wato zirin karatu shine siyaki sai ya ci gaba ba da bayani ta hammuli dawuda azal khasmani bayan an mana bayani cewa annabin allah dawud alaihi salam ya ɗauki tsangwama da cutar da wayannan masu ƙara guda biyu suka yi masa wa zabhihi anil faƙara'iku fuƙara'iku wa zabihihi anil fukara'i daidai yake kare fakirai talakawa kenan wa ghairatihi ala an tuntahaka hurmatullah da kuma kishinsa wanda baya so ya ga an kutsa cikin alfarma ta Allah alfarmar Allah kar a taba ta in fa ana son zaman lafiya wa rujuihi ilaihi fi kulli ma asa an yakuna zahiru khilafa baɗini kuma yana komawa zuwa ga ubangiji fi kulli ma asa an ya kuna zahiru khilafa baɗini cikin dukkan abin da ya kusata shine asa min af'alil muqarabati cikin duk abin da ya kusata zahirinsa ya kasance sabanin baɗininsa ila bayanin siyasatil a'amma yanzu kuma za a yi bayani na siyasa ta gama gari faƙala sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب يا يا أكي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد sai ya ya فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب rudduha ردوها علي na'am فطفق مسحا بالسوق والأعناق to kun ga Allah madaukaki a nan zai mana bayani ne akan siyasatul amma wato siyasa ta gama gari yadda za a mulki al'umma baki daya a tsari na musulunci ba siyasa ta demokaradiyya ba mun san akwai bambanci tsakanin demokaradiyya dan ita sunanta sunnatu sha'abi wayanda suka fi yawa kawai su je kadan dole su bi e al'aƙallu ta biyu ‘yan kaɗan sun bi masu yawa to a gurin Allah kuma siyasa ba a yawa take ba a hankali da ainihin nutsuwa da sanin mi zai je ya zo a nan ainihin siyasa take in ba manta ba hannai mana bayani masu ainihin siyasa kamar ƙasar amurka da ta yi shekara 200 cikin demokaradiyya da yake masu wayo ne sai suke wani abuwan electoral college in ba wannan electoral college take son shugaban kasa ba duk yawan amurka suna da population na mutum miliyan 250 ko sun kada ba zai ci ba sai in wayannan sun yadda kaga sun dawo shura da wayo don haka yanzu za mu ji yadda tsarin yake allah ya ce wa wahabna li dawu da sulaimana sai muka yi wa dawu da baiwa da ɗa mai suna sulaimanu allah ya yi wa annabi dauda baiwa da ɗa mai suna sulaiman sai ce ni'imal abdu ni'ima ismin min asma'il mad'i suna ne daga cikin sunaye da ake yabo da shi kama a ce nima madalla madalla da wannan bawa ai sulaimanu Allah ya yabi annabi sulaiman yace madalla da wannan bawa innahu lalle shi annabi sulaimanu awwabun ay raja'u ila tasbihi yana eh raja'un fi tasbihi ko mai komawa ne wajen tasbihi wa zikri da ainihin ambaton ubangiji fi jami'il auqati duk lokacinsa tasbihi yake yi yana ainihin wato zikiri amintaccen zikiri ba irin zikirin dariƙa ba a zikiri yake yi lillahi kuma billahi na'am iz urida alaihi bil ashi wa huwa ma ba'da zawali ashi yake bayan gotawar rana sai aka bujuro masa wato shi annabi sulaimana aka bujuro masa bil'ashi wani lokaci bayan da rana ta yi zawali safinatul jiyad ai alkhailu jam'u safinatun wahiyar ka'imatun alatsalat in garman dawaki aka bujuro mar aka buɗe ya zo ya gansu safinat su ne dokin da in ya tsaya sai ya ɗangale gabasa ɗaya ya tsaya a kan shi ne doki wanda yake da daraja wahiyar ƙa'imatun ala talatin ko shi ne dokin da yake tsewa a kan ƙafafuwa uku wai ƙamatul ukura ala ɗarfil haziri ɗayar kuma sai ya cokala gefen kofatanta ba zai tsaya a kanta ba ya yi radi kawai aje doki kenan wani mai waka ya ce a yi a gama sai doki ba haushe kai alaji gazan to yi kenan to kaga jira yake kawai a tafi waho min sufini min safana yasfinu sufunan aljiyad ai jam'u jawadin kenan ingarma jam'u jiyad din nan jam'u jawadin ne waho sabi ingarma shine wanda in an yi tsere yake tserewa mana istawaf idistawfat sakanat hmm kace idis taukafat sakanat wayan an tsayar da shi sai ya nusu a tsaye wayan rakibat ala hududi sabakat in aka sukuwa da shi shine rakibat in aka tsera da shi sukuwa akan ainihin wata iyaka ta tsere sabakat sai ya tsere wakalat alfu farasin asabaha min ahli dimash wan nasidina lama gazahu wato sun kasance dawakai ne guda dubu daya da shi annabi suleiman ya samo su min ahali dimash daga mutanen damascus kasan sham kenan syria wa nasibina akwai aljanu a jinnin nasibina ko wani ya ce sai ne jinnin nafisina ai nasibina lamma gazahum yayin da ya kai musu yaƙi ya ci su sai ya taho da wayannan dawakai din wakila asabaha abuhu min amalika an ce a'a ba shi annabi Sulaiman ya samu wayannan dawakai ba mahaifinsa Dawudu shine ya samu su daga wajen amalikawa fa warithaha minhu sai ya gaja daga wajen babansa kaga dai mallakarsa ce to su ne aka bude masa yana kallon dawakan kaga suna da yawa ai guda dubu ko fa'uribat alaihi ba da an sallar zuhura aka buɗe marsu bayan ya yi sallar a zahar li'iradatihi jihadal aduwi alaiha a hakan ma yana da niyyar zai yaƙi abokan gaba ne a kan dawakan fa'in da bulurihil ardu min hatis a mi'atin yayin da aka bujiromar da su ya kai guda 900 garibatin shamsu kaga akwai sauran ɗari sai rana ta faɗi ولم يصلي صل... ولم يكن صلى العصر الحالي به العصر وهرانا تفادي فاغتم sai bakin ciki ran sai ɓace saboda ga rana ta faɗi bai yi sallar la'asar ba a lokacin la'asar ya faɗi duk da cewa dawakan da yake kallo ga niyyarsa a kansu na jihadi faƙala sai ce inni ahbabtu hubbal khairi lalle ni na so son abu na alkhairi shine dawakai bi ma'anar ma'an don alheri duk yadda ka ji an ce alheri a ƙur'ani to gudu yake ne wa innahu li hubbil khairi dan adam a wajen son kuli akwai tsanani duk tsufansa sai ya je gurin duk yarintarsa da azuba ana sadaka sai ka ga ɗanka kai baka tashi ba kuɗi wa innahu li hubbil khairi la shadid ay li hubbil mali dan adam yana da tsanani a son dukiya ana fada an guse ya tafi zai samu dubu talatin ana hana ana fada a shasha ai ka san shasha abadin zai je kayansa ya hau bayan dabba ga rana ga ruwa ga waye in ka ce zo makaranta zai ce wannan sai su ustas to Allah kyauta saboda dan adam a wajen son kudi yana da tsanani shi dai ya ga ya samu balle irin dan adam din yanzu saboda in baka da kudi baka da mutunci a gun irinsu to shi ne anan sai nuna mana cewa ga abin da ya faru da shi ai alkhairu bi ma'ana almal au bi mu'aqabati bainar ra'i wal lamiko kama yuqalu an hal an haltul aina an halatil ain wato ido yayi menene ya ainihin rude wa anharat wa khuliqat وخيرت فقال الفراء فراء ما لم العربي ne yace kalli lamba ta daya undur ma'anil qur'ani lin-nuhas ka duba ma'anil qur'an na imam nuhas mujalladi na shida shafi 109 wa tafsiril qur'an wa tafsiril qur'abi da kuma tafsirin imam al-qur'abi al-maliki mujalladi na 15 shafi 194 na'am sai ce mi inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi na so san dukiya akan sallah shine zikr rabbi ai as-salatu al-asr fataraktuha nasiyan sai na bata da mantuwa kama shugila annabi sallallahu alaihi wa sallama yawm khandaqin an salati al-asr wannan ya auku ga annabinmu fiyayyen annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama farin gani dan abdullahi akwai yakin da ake cewa yakin khandak wato yakin yauta barno a yakin da aka yi wa madina badala aka yi mata ganuwa ko kan dagarki manzon allah a wannan aikin ya shagaltar da shi bai yi la'asar ba har rana ta faɗi hatta sallaha badal gurubi kaga irin na annabi dawo da ke sai da manzon Allah ya la'asar bayan rana ta faɗi kunga aikin kirki ba suke ba irin namu ba ne irin na annabi suleimanu haka yake to kaga mu sai kaga akan wani akan balba bai yi sallar ba wani kallo yake yi wani ciniki yake yi to su wayannan akai aikin kirki suke suka manta wani aikin kirki din وذلك ثابت فيما أخرجه البخاري في صحيحه wannan ya tabbata cikin abin da imamul bukhari ya fitar cikin ingantaccen littafinsa a hadisi na 2931 wa muslim fi sahihi haka imamu muslim ibn hajjaj ya fitar shi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 627 an ali ibn abi dalib radiyallahu an daga khalifan manzon Allah na hudu ali dan abi dalib Allah kare da gare shi yace shagaluna anin salatul wusta sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya matsakaiciya salatul asar ita ce sallar la'asar mala'allahu buyutahum wa quburahum nara yace Allah ya cika gidajensu da kabarinsu da wuta thumma sallaha bainal isha'aini sannan yayi ta tsakanin magariba da isha bainal maghribi wal isha'i wal lafzu li muslimin wannan lafazin imamu musulmin ne na'am ina ne gurin hatta tawarat bil hijabi ai har sai da rana din ta faku da shamakin ta ai istatarat shine tawarat sai da ta buya ai bima yahjibuha anil absari ga abin da yake shamakance ta gabarin gani maganne ba za su iya ganin ta ba a lokacin ita kan tana nan tafiyarta take sai annabin ya ce rudduha alayya ya ce a dawamar da wayannan dawakai ai alkhaila almarubati farudduha sai aka biyo mar da su fadafika mashan bisaifi biyadihi hatta had minene ko hatta laha ko sai dauke kwabi yana sassare shi shine bisaifi fadafika mashan bisuki ko ai jam'u saqi ya dinga sare kwabrin su ko makyangema wal a'naqi yana sare wuya ai zabaha yanka su wa kada arjuliha ya yanke kafafuwansu taqarruban ila Allah ta'ala wai dan wannan yayi haka dan ya samu kusatuwa zuwa ga Allah madaukaki haythu stugila biha anis salati tunda ita ta shagaltar da shi gabarin sallah wata saddaka bilahamiha kaga can ana cin doki malawalu to sai sadaka da nama in kai sadaka da ba mai kyau ne ko kuma a zamanin manzon Allah an ci abun yaƙi ko amma a maka ka taɓa ganin kwatan dawaki alhaji kuna tsohon masu zuwa maka na da wuri ko to zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tafi gazuwa babu abinci manzon Allah ya ce a yanka doki aka yanka aka ci ko ba haka ba to wasu kuma suka ce koyaushe ma ka ci kayanka amma wani ya taba an taba yanka doki a bauchi wani ya daukan doki bauchi ne da ya dora a kan teburinsa mai nama ne to ko ka za yanka ba a sa saboda an ga kan doki a kai to me ya fa'ida ka ce dole sai an ci ka ci raƙumi mana eh ka ci nage mana daɗi goma ittifaƙan ne wa'in ko ba haka ba saboda ai su din an dan samu wata miskila an samu kuma dalilin da yasa annabi ya ce a ci ba ga an ce a gari ba an ce a ce a dawa kuma qur'ani ya ce wal kayla wal himara wal bigal sai ce litarkabuha wa zina shi yasa imamu malik a mazhabansa suka ce illa rura ta kama irin wancan a ci amma a gari makaroni suka ci Allah ka shirya da ba abin dagewa ba ne a yi fada a kai wata rana wasu 'yan ɗarika suna maulidi muna zaune a bakin masallaci a bakin tasha suna irin wani abin nasu yawon gari yawon garari ko? alade sai suka ga wani ustaz ya je madina ya yi karatu ya dawo lokacin bai tamba ɗan dama tura ne sunan zuriya da ya kai gasin shi suna zuwa suka gauza ka ce ka ci doki usar ce dokin gari kasan suna yawon yan izala sun ce a ci doki allah kiyaye don allah da annabi ne suka ce a ci kai kayan suka hana ai ba abu haram sai wadda allah ya haramta babu halal sai wadda allah ya halatta menene abun fada me abun da hankali qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ce da su kowa ya zo da hujja in dai abin da yake so ya kare gaskiya ne kala lahu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala sahabatu laysa bitabwi Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce kar ka wuce nan in ka wuce tabi'i tabi'u tabi'ina har a zo kanmu duk wanda ya faɗa mu sai an tantance sai an gwada da qur'ani da sunna in ya hau daidai shikenan in ya bauɗe a barmar kayansa ba shi ke nan ba Allah ka ganar da mu na'am haka ne fata saddaka bi lahami hako fa'awwadahu Allah ta'ala khairan minha sai Allah ya musanya marsha abin da yafi wannan dubi lamba da ko waradat ahadithun fi dhikri hadhihi al-mas'ala hadisai sun gangaro a ambata wannan matsala walakin lam a'thir ala hadisin sayin bi zalika mala ali al-albani yace shi dai bai leko wani ingantaccen hadisi ba akan haka wa minha ma taraka abdul abdun shay'an la yatrukuhu illa lillah bawa ba zai bar wani abu bai bar shi ba sai don Allah illa atahu Allahu bima huwa khairan minhu sai Allah ya bashi wanda ya fi shi alheri min haythu la yahtasib ta yadda baya tsammani a karajahu abu dawud fi az-zuhud a littafin zuhud zuhud kinki duniya yace hadisi ne mawdu wa fil mujalasati wa jawahir al-ilmi wannan littattafai ne su ma mujalladi na shida shafi 224 hadithu rakam wai hadisi mai lamba ta 2583 an abi ubay ibn kab kala ma taraka abdun shay'an la tarku illa lillahi tabaaraka wa ta'ala illa ataahu allah illa ataahu bima huwa khayran lahu minhu min haythu la tasib ma'ana su dai da wancan wala tahawana bihi fa akhadahu min haythu la yasib ba zai walakanta shi ba ya karbe shi ta yadda bai inganta ba illa atahu Allah bima huwa ashaddu alaihi min sai Allah ya kawo mar wanda ya bi shi tsanani min haythu la yuslihu ta yadda ba zai gyaru ba shi ma yace da'ifi ne wani wa asra aka bashi abin da yafi dokin sauri wahiyar rihu ita ce iska tajri bi amrihi kayfa yasha iska tana gudana da umarnin annabi Sulaimanu duk yadda ya so والمقصود بذكر هذه القصة ما لاتي abin nufi dai da ambaton wannan iska kuna anan wato kissa fi ma ara cikin abin da nake gani izharu adam al-i'timadi ala al-uddati wal alati ana bayani ne kar mutum ya dogara akan karfin kayan da ya tanada na fada udda shine tanadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati gomin ribaɗin kai duk wani kaya da kake da shi na fada karka dogara da shi ka dogara ga Allah wa inna mal itimadu ala Allah an gane dogaro ana yin sa ne ga Allah wal uddatu sababun min al asbab shi ainihin tanadi sababi ne daga cikin sabubba fa idza adda istidadaha ila tarki ruknin min arkanid din idan wannan tanadin nata ya kai ga barin rukuni daga cikin rukunan addini tuturaku sai a bar wannan istidadin li'annal arkana hiya al-maqsuda domin rukuni shine abun da ake so wasilatu wasilatun ilaiha kuma shine sila da zai kai ka ga manufa wallahu alam thumma ashara ila qissatin ukhra yanzu kuma sai Allah ya sake nuni zuwa ga wata ainihin kissa ta daban ma sayyidina Sulaiman ma sayyidina Sulaiman nabiyul malik tare da shugaban mu annabi Sulaimanu annabi kuma mai mulki sarki ne lam yakun fiha ithmun babu wani zinubi a cikin ta wala khal'un babu kuskure la fil zahiri wala fil batin a bayyane ko a boye babu laifi walakin sai dai لكف النفس العبد عن تصور شيء لكف النفس العبد وي dan a kame ran mutum kar ya suranta wani abu wa in kana shay'u fi sabilillah koda abun na hanyar Allah ne fala yatimu illa bi radd at-tasarruf ila fihi ila Allah ta'ala ba zai ainihin cika ba sai an mai da sarrafa wannan abun zuwa ga Allah madaukaki fi'ilan kana autarka abin aiki ne ko bari faƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا, فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواس وآخرين, وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب مم.
وإن له عند
Allah madaukaki ya ce wala ƙarfatan na Sulaiman haƙiƙa mun jarabci annabi Sulaiman ai ibtale na bi makhairi mun jarabce shi da abubuwa masu haɗari wa zalika kama sabata fil hadisi sahih Allah jikan malamu kokari yake dangana ka da maganar annabi yace wannan kamar yadda ya tabbata ne cikin ingantaccen hadisi rawahu Abu Hurairata radiyallahu anhu an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Abu Hurairah rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa akhrajahu al-Bukhari fi sahihi Imam al-Bukhari ya fidda yi cikin ingantaccen littafin sa marfu'an hadisi marfu'i wa nassuhu kana Sulaimanu annabin Allah Sulaimanu ya ce la tufannan lailata ala saba'ina mara'atan ya ce a dare ɗaya sai ya kewaye mata saba'in daga cikin matansa saba'in alhaji ai kai hudu ne ka tsaya to shi saba'in ne akwai lamba ko?
akwai lamba ma hadisin kawai ya to hadisin ya kawo? faɗafa alaihinna duk sai da ya kewaya su falam tahmil illam ra'atun wahidatun duk mata saba'in ba wadda ta ɗau ciki sai guda ɗaya tal faja'at bi shiqqi rajulin da ta zo haihuwa sai ta haifi ɗa amma rabi yi an sari ne a gani kaman bari ne rabin mutum kaga ai bai cika mutum ba bari kenan shine sari sikid ake ce masa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wadda numfashin annabi muhammadu ke hannunsa law qala insha Allah da annabin ya ce wato da annabi Sulaimanu ya ce insha Allah zan kewaye kan mata 70 a daren nan lajahadu fi sabilillah ko yace da sai ya mata 70 duk sun yi ciki sun haifi 'ya'ya saba'in kuma kowanne ya tafi jihadi saboda kalmar insha Allah tana da muhimmanci insha Allah farsanan wai mahaya dawaki farisu ne gwanin hawa doki waɗanda zai haifa din iyi ajma'una ai wanda zai hau doki ai shine ake rabon ganima da shi ko ba haka ba falfitinatu fi nisyanihi alaihi salam fitinar Allah ya jefa marmantuwa ya faɗi insha Allah an ya kula insha Allah ya faɗi kalmar insha Allah sai ya manta kaga abu kaman mai sauki haka la ilaha illallah akan manta ta in an zo tambayar mutum a kabari kaga ba mantuwar da ta kai wannan bala'i shi yasa Allah ya Allah ce sai ya kamata duk abin da mutum zai yi nemi yardar Allah din a cikin sa ya ce insha Allah ba karka ce za ka yi abu na Allah kawai ka ce insha Allah za mu yi abu kaza yana da kyau wala ta kulan na inni fa'ilun zalika gadan illa an yi sha Allah wannan kafi yake kuma to kaga sai ce mai amma da hama lamma da hamahu min shiddata hirsihi ala zalika ko lima da hamahu saboda abin da ya lullube shi na kwadayinsa akan ya samu 'ya'ya saba'in wa'anda za su yi jihadi akan dawakai wa dam'ihi fi wujudi farsanin da kwadayin da yake yi ya samu mahaya dawaki ya fi bihim fi jihadihi fi sabilillah wanda zai aman- amintu da su wajen jihadinsa fi sabilillah fa kanat natijatun ghairu natija sakamakon sai zo bai fito da dai ba kama kala Allah ta'ala wa alqaina ala kursiyihi jasada sai muka jefa wani gangar jiki akan kujerarsa ai miya jasadan li'anna aljasada huwa aljismu alladhi la ruha fihi jasad shine jiki wanda babu rai a cikinsa fa anfadha Allah niyyatahu alaihi salam bi wujudil jasadil wahidi bila ruhi sai Allah ya zartar da niyyarsa ta hanyar samar da gangar jiki daya mara ruhi mara rai la adami musahabatir ruhu li niyyati saboda ruhun bai ainihin dace da niyya ba bi raddil amri ilal mashi'atil ilahiyya ba mayar da al'amarin zuwa ga son Allah ba shine rashin faɗin insha Allah allati hiya ruhu fi kulli shay insha Allah ruhi ne a kowane abu fasaratil mas'alatu darsan li kulli abidin lillahi ta'ala wannan matsala sai ta zama darasi ga dukkan mai bautar Allah madaukaki sun ma'ana ba sai annabi Sulaimanu ya dawo ai raja Sulaimanu ila rabbihi ya koma wajen ubangijinsa wastaghfara hu ya nemi gafararsa an gaflatihi saboda rabkan wanda yayi eh qala rabbi ghfirli yace ya Allah a gafarta mu Allah ka gafarta mu alama taraktu bi qusuri min raddil amri bil lisani ila mashi'atika ka gafarta mun alama taraktu bisa abin da na bari bi qusuri saboda gajiyawa ta min raddil amri bil lisani ila mashi'atika ban mai da al'amari da harce na zuwa ga sonka ba wa tafridi fi da'atika da kuma sakauci na da nayi a wajen yi ma da'a wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin amma kamun baiwa da mulki wadda bai dace ba ga wani kuma bayana min ba a ko a bayana a karajar bukari lamba ta biyu za ka ga kasa fi sahihi wa muslim an abi huraira ta radiyallahu anhu ya kulu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ifiritan minal jinni ifiritu daga cikin aljanu in ka jan ce ifiritu kangararren aljani ke ka san ifiritu ko na markaba ka san mai wasa da maciji a garin nan yi ba akwai na delu ba da na marka can wajen shagon ka a to to wai sunan wannan ifiritun aljani ne ta kadari to shi ifiritun min aljinni sai ya ce ya ce mai ja'ala yaftaku alayya albariha ya zan yana ainihin keta ne wato kaman fatattaka kaman a kori mutum albariha daren jiya liyaqda alayya salata dan yazo ya yanke mun sallata aikin aljani kenan kana sallah ya jefa ya bata ma sallah wa in haka ne ko wa in me a ga lamba ya ɗanyi wani abu guda biyu a laji ga shi nan kasan nan za ka bin ƙarshen feji feji na gaba wa inna laha amkana ni minhu fa za'antu kaga gurin ya ce sai allah ya bani iko akan ifritun minal jinni fa za'antu na ture shi falakad hamamtu an arbidahu ila jambi sariyatin min siwaril masjidi ya ce hakika na himmatu in zo in kama in ɗaure shi a jikin fila gimshiki kenan da hausa gimshiki shine fila mu da hausa ma filar muka sata ko asalin hausawa na da sun san sunan fila gimshiki ake ce mata shigifa in ta zan babu gimshiki eh ba haka na ramba ya faɗa ba? shigifa ɗaki kenan yanzu in ana soro da ba ana mar wani abu haka ba a sako azara ai wannan shine gimshiki wannan gimshiki kenan baka san wacila ba mana wani a wani bi ne ko a wani baki eh wacila saman ne gimshiki kuma shi ya tankare saman ya shiga ƙasa ka gane yawwa na'am da aka zai ce manzon Allah ya yi niyyar ya ɗaure shaidan ifritu a jikin gimshike daga cikin gimshiken masallaci hatta tusbihu tantazuruna ilaihi ajma'u sai an wayi gari kowa ya ga ifritun minal jinni thumma zakartu qawla akhi sulaymana annabi ce sai na tuna maganar dan uwana annabi sulaymanu yadda ya ce rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin yace ya Allah ka gafarta mu kamun baiwa da mulki wanda bai dace ba ga wani daya a bayana al'aya faraddahu Allahu khasi'an sai Allah ya mayar da wannan aljanin ibritu ya zama tababbe kenan manzon Allah baya so ya rushe wancan abin da dan uwansa Sulaiman ya roka dan idan yayi haka ai aljanu a karkashin annabi Sulaiman suke ko yawwa shi muke so a gani ina ne to ai suwa ina suwa na hawa li ahadin min ba'di ai siwa nahwi wai wa- abin da ya wani cini wani na faman yahdihi min haka ne ko haka ne faman yahdihi min ba'dillah wa zai shirye da shi in ba Allah ba babu ai siwallahu fala yu- yatakabbaru ahadun ba'di bil mulki an da'atika kada wani mutum bayana yayi girman kai da mulki gabarin da'a gare ka innaka antal wahhab ya allah kai ne mai baiwa ta'lilil lid'a bil maghfirati wa bil hibati qala allah ta'ala fasakharna lahu riha allah ce sai muka hore masa iska badalal khayli a madadin dawakai allati zabaha fi ibtiga'i marbatillah a madadin dawakan da ya yanka don neman yardar allah tajribi amrihi iskan nan tana gudana da umarni annabi suleimanu zai ce wa iska yi nan yamma sai ta tafi kuma tafiyar ruka'an ailayina da taushi ba guguwa ba ce ai guguwa haɗari ne ko? ta ba guguwa ba haithu asaba duk yadda ya nufi nan za ta je washe yaɗi na kulla banna'in allah ya hore masa shaidanin aljanu yabanil abniyatal ajiba suna gini irin gini na ban mamaki aljanu suke margini wa gawasin fil bahri wasu aljanu su nutso cikin teku yastakhrijuna lu'lu'a suna fito masa da diamond a ciki kaji mulkin annabi Sulaiman akwai irin wannan sarakunan yanzu kuma hidima da aljanun ba ta tsafi bane ko ba haka ba Allah ne ya huwa ce saboda ai aljanun ma bayan Allah ne ta wa akarina minhum wasu daga cikin shaidanun kuma muqarranina ay mashdudina fil asfad di yasa an musu mari duk aljanin da ya ba daidai ba annabi Sulaiman sai ya sa a marmari alquyud ka gani ko a masa ainihin dauri menene ake cewa mari jamu quyudin yujma'u aydihim ila anaqihim a ɗauko hannu da wuya a ɗaure li'izhari abhatil mulki wa haibati dan a nuna kwarjini na mulki da ƙarfin mulki ɗin fala ya ta'azamu alaihi ahadun min aljinni wal insi ba wani ɗaya daga cikin aljanda mutum da zai nuna wa annabi Sulaimanu girman kai idza amarahu bi amrin min Allah in ya umarce shi da umarni daga Allah wa hadha badal auladil mudiin alladhina nawa wannan aka hore masa su a madadin 'ya'ya da yake nema guda saba'in wadda za su marɗa'a an yanji bahun lisa'iduhu fi ɗa'atilla ya haife su don su taimaka mar wajen ɗa'a ga Allah wa ƙulna lahu Allah ya ce ya gaya masa ha za a ɗa'una wannan ita ce kyautar mu famnun a idi minhu min man shita kai baiwa da ita ka ba da ita ga wadda ka so au amsik ko ka rike anil idai bi gairi hisabin ai la hisaba alayka fi malika ba za a ma bincike ba kan haka wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab lalle shi annabi sulaimanu a wajenmu yana da kusaci kuma yana komowa a gare mu komawa mai kyau fil ayata 20 da liqissati dawud alayhi salam fa hakaza fa inna siyasata amran nasi bi ittiba'i amrillah idan mutum yana so ya siyasa ta ta wanda zai bai wa mutane umarni abi sai in ya bi Allah wa raddul umuri ilayhi sai ya mai da lamarin sa zuwa ga Allah ba ga bokaye ba ko wasu miyagun munafikai amrun salul li taskirillahi al-umura abu ne mai sauki don Allah shi yake hore al'amura wa imkani ma la yatasawwaru huquqahu fil khadir Allah zai sa abin da ba zai surantu ba a rai sai abin ya yi wa amma bilhilati amma da dabara aw bil quwwatil madiyya ko da karfin to fama abu kai mamakin wahalar wannan abun ba zai yi ba duk karfin ka ba kai sai dai ka karwani ba zai yi ba wa ab'adahu kai mamakin nisansa an imkani wal wusuli wajen yiwuwa da tabbata wannan shine karshe ko akan wannan aya za mu takaita in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu dora kan aya ta 41 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wata ne ta kai gidana to
kwanan ina jin
a assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda aka saba a har kullum akwai sanarwa na tallafin marayu da aka ba aka Yana da kawo amfani karata wani kike eh kwarai daga kaga wata ta kawo naira dubu a rediyo ta ji eh ta ce na bayar a kwamiti na marayu eh inda ba ka yi da ba za su ji eh ai shine to akwai da yawa ma da suka ce a rediyo wasu ma sun kira sun ce jiya an faɗi lambar account ba daidai ba to kuma insha Allah akwai wani account ɗin da duk mutum ɗaya ne kuma wasu ma na tura musu ne ta text kawai na'am wannan wato akwai dangane da taimakon marayu akwai wani bawan Allah wato Alhaji Usman na Abdu ya bayar da kuɗi naira dubu hamsin ya ce a bai kwamitin marayu Allah saka masa da alheri wata baiwar Allah ta ba da siga gwangwani biyu a baiwa malam na'am Allah saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a baiwa malam
na'am wata baiwar Allah ta ba da siga gwangwani uku a baiwa malam Allah saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar a marayu Allah saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin a marayu Allah saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin a marayu Allah saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu tana neman addu'a Allah jikan mijinta kuma Allah shiryar da 'ya'yanta Allah ya amsa mata addu'arta Allah ya ji kan mijinta ya ayi shiryar da 'ya'yanta wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da falle ɗaya na atamfa a kwamitin marayu Allah saka mata da wani ɗan makaranta ya ba da yadi biyu na yadi a kwamitin marayu da niyyar Allah ya bashi sa'ad jarrabawa da za su fara ko suka fara nasara a jarabawarsa wata baiwar Allah ta ba da ƙananan kilin guda goma a kwamitin marayu da niyyar Allah ya yi mata- ya tsiyaye mana tsadar abinci da sauran masifu da suke addabar al'umma Ya yi addu'a mai kyau Allah ya amsa mu
wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah saka mata da da niyyar Allah ya baiwa mijinta gida su huta da zaman haya Allah saka Allah ba su akwai wata gidauniya mai suna solid friends foundation sun ba da kuɗi naira dubu goma a kwamitin marayu Allah saka musu da alheri wani bawan Allah ya ba da dubu ya ba da naira hamsin a marayu naira hamsin a baiwa marar lafiyan nan da take neman taimako Allah saka da alheri wani bawan Allah ya bada naira 250 a marayu naira 250 a marar lafiya naira 250 a malam naira 250 a mai jan baki naira 250 a mai karanta tambaya Allah saka da alheri wata bayar Allah ta bada naira 100 a kwamitin marayu Allah saka mata wata bayar Allah har ila yau ta kawo wa malam to farfesu da mai a baiwa malam farfesu da kuma mai jan baki shi ma a bashi ina jin mai- mai mai sana'ar farfesu ne Allah saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da sakon ɗin kaya kala ɗaya da niyyar Allah ya ji kan iyayenta da sauran musulmai Allah saka da alheri wani yaro ya ba da naira hamsin a marayu da niyyar Allah ya bashi haddar alkur'ani Allah ya ba shi wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar sannan wata bayar Allah ta ba da ɗan kunne guda shida wata bayar Allah ta ba da naira ɗari duk a kwamitin marayu duk Allah saka musu da alheri to ina jin wayannan sanarwar su ne na jiya da muka dakata saboda halartowar malam abubakar musa giyaɗe wadda sai yanzu wadda aka kawo na yau tallafin da aka kawo a yau shine wata bayar allah ta ba da ɗan kunne guda bakwai a kwamitin marayu Allah saka wata bayar allah ta ba da hijabi a kwamitin marayu Allah saka wata bayar allah har ila yau ta ba da ɗinkakken kayan yaro kala ɗaya a kwamitin marayu tana neman allah biya mata bukatunta ya kawo mata mafita Allah bata wani bawan Allah ya ba da naira 300 a marayu naira 100 a kwamitin tafsir Allah saka da alheri wani bawan Allah ya ba da atamfa turmi daya da naira 500 a kwamitin marayu Allah saka da alheri wani bawan Allah ya ba da sakon na set ɗin kayan maza guda daya a marayu Allah saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira 100 a kwamitin tafsir Allah saka da wata gyatuma ta ba da naira 500 ta ce a baiwa kwamitin marayu Allah saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira 500 a kwamitin marayu Allah saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya a kwamitin marayu Allah ji kan ɗan uwansa alaramma al'amin Allah ji kansa wasu bayan Allah sun ba da set na kayan yara sakon guda ashirin da shida da kuma na manya set bakwai da hijabai guda uku da na jarirai set uku du a baiwa kwamitin marayu Allah saka musu da alheri wata bayar Allah makwabciyar malan ta ba da naira dubu ɗaya a kwamitin marayu Allah saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a marayu Allah saka da wata bayar Allah har ila yau ta ba da sakon ɗin kayan mata manya masu yawa a kwamitin marayu an gagara tantance su Allah saka da saboda yawan wata bayar Allah ta ba da sakon na kaya guda goma da hijabai guda biyu da rigar sanyi guda ɗaya da kuma naira ɗari biyar a kwamitin marayu da niyyar Allah ya ji kan iyayenta kuma Allah ya yi mata jinyar da take fama da shi Allah ya yi mata Allah ji kansa wani bawan Allah ya ba da naira talatin a kwamitin marayu wata bayar Allah ta ba da naira ɗari a marayu da niyyar Allah ya ba ta lafiya kuma ya biya mata bukatarta Allah bata wata bayar Allah har ila yau ta ba da hula guda takwas da niyyar Allah ya ba wa ɗanta lafiya ba a gane jinyar ba har yanzu da take damunsa Allah bayyana ta wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah saka wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu Allah saka wata bayar Allah ta ba da ɗinkakken kayan yaro guda ɗaya da kuma yadi hudu a baiwa marayu Allah saka wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah saka wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah saka wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar har ila yau a kwamitin marayu da niyyar Allah ya ji kan mahaifansa Allah saka da alheri mai shagon lemo na gabas da wannan wuri da ake gudanar da tafsir ya ba da kayan kanti na yara a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu da niyyar Allah ji kankananta umar baban gida da kuma abokanansu Allah ji kansu ya musu gafara wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a marayu ba ta da lafiya kuma Allah biya mata bukatunta kuma tana gaida malam da sauran malaman sunna Allah ya bata lafiya wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a marayu har ila yau wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar a marayu da niyyar Allah shi yadda 'ya'yanta Allah shirya su wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a marayu Allah saka mata wata bayar Allah ta ba da naira dubu ɗaya a kwamitin marayu Allah saka mata wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah saka mata wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a kwamitin marayu da niyyar Allah ya ba shi sa'ar jarrabawa Allah ba shi sa wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a marayu na'am wata ma ta ba da naira hamsin a marayu har ilayi wata ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu da niyyar allah ya yi wa ɗanta fitsarin kwance da yake fama da shi Allah raba shi da su wata bayar allah ta ba da atamfa falle ɗaya Allah saka daga gidan rediyon brc fm azare an kawo hijabai guda bakwai ga masu neman hijabi da kuma sauran kaya da aka samu wannan kayayyakin yawanci sun- wasu sun shekara biyu kuma wasu ma sun shekara ɗaya da watanni to muna ajiye da su mun yi ta sanarwa ba a zo an karba ba shine muka kuma masu kyau ne wasu ma sabi ne don har akwai su a tamfofi sabi to dai mun kawo a baiwa marayu da niyyar Allah ya kai ladan ga masu su mu ma da muka rike mu ma Allah ya sa muna daga ciki in sun dawo kuma za ku za mu biya su haka muka rubuta dama haka ne duk wanda ya zo tun da mun rubuta mun rubuta duk wanda ya zo insha Allah ya faɗi kayansa za mu biya shi na'am wata bayar Allah ta ba da naira 200 a kwamitin marayu Allah ya saka da wani bawan Allah ya ba da naira 300 a marayu Allah ya saka da wata bayar Allah ta ba da ɗinkakkiyar dogayen riguna guda biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mata wata bayar Allah ta ba da naira 200 a kwamitin marayu tana fama da ciwon numfashin asma Allah ya yi mata Allah ya yi mata wani bawan Allah ya ba da naira 500 a kwamitin marayu na'am Allah ba shi wata bayar Allah ta ba da naira 100 a marayu tana neman addu'a akan bukatunta Allah biya mata wata bayar Allah ta ba da naira 100 a kwamitin marayu Allah ya ba wata bayar Allah ta ba da naira 100 a kwamitin marayu Allah ya saka wata bayar Allah ta ba da gam kafa sha biyu da lalle da naira ɗari a marayu tana neman addu'a Allah ya biya mata bukata wata bayar Allah har ila yau ta ba da sakon ɗin kayan mata kala hudu na'am wata bayar Allah ta ba da falle ɗaya na zani a kwamitin marayu Allah ya saka da wata bayar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu tana neman addu'a ɗanta ya isa aure kuma yana fitsarin kwanci Allah ya yi masa Allah ba shi da wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a bai kwamitin marayu Allah ya saka da to Allah shi gafarta malam wannan su ne a'a ba lokaci ba su ne iya taimakon da aka kawo a ya zuwa yanzu sai kuma waɗanda suke rubutowa a na faɗa kwanaki babu kyakya babu wani adireshi babu lambar waya kuma suna ta wani wannan dan Allah ga- ga wata bayar Allah tana neman taimako ina da yara marayu ni nake ciyar da su dan Allah a taimaka min da kayan abinci Allah ya taimake mu baki daya to akwai irin wayannan takaddun wajen guda uku wadda diyau aka kawo su kuma babu kyakkyawan adireshi dan haka ba yadda za a yi su kwamitin su tantance akwai kuma waɗanda suke sake rubutuwa wannan ta ce ta rubuto wannan karo na uku kenan ba a faɗa ba a karanta ba to ana tattarawa ana bai kwamitin kuma suna aiki a kai insha Allah inda rabanta zuwa gobe ko kuma kafin a tashi a kafin a rufe tafsir insha Allah za a za ta samu sannan malam wato akwai kuma wato waɗanda to wani ya rubuto wata takarda amma sai daga bayan sha Allahu za a rubuta a a- za a karanta wannan kuma wani makaho ne ya sake rubutowa ce ni malam mani makaho ina neman taimako a wajen yan uwa ina fama da rashin lafiya na tsawon lokaci na fara gina ɗakuna biyu na ƙasa kuma har na yi rabta amma yanzu ba zan iya fita ba kuma mai gidan da ya bani aro zai yi gyaran gidansa bayan sallah shine nake neman taimako na kwanan rufi a wajen yan uwa musulmai da fatan Allah ya sa na dace Allah ya ba da iko sannan akwai wannan tace yace- tace dan Allah malam ka daure ka ja hankali akan abin da yake faruwa tace malam akan ya fagale ne da mu mata muke yi shi yake haifar mana da fasadi ga samari a kanmu kuma laifin iyayenmu ne da suna kallon mu za mu yi shigar da bata dace ba amma ba sa iya mana magana don haka ba sa kuma iya mana tsawa akan wannan al'amari da fatan malam ya koma gida lafiya to wannan ta faɗi magana mai kyau su mata haja ce masu tsada amma in sun bi dokar Allah ita mace Allah madaukaki ya bayyana cikin alkur'ani wal yadribna bi kumurihinna ala juyubihinna Mm, Allah ya ce su dauki khimar jam'in sa ne khumur to kowace mace ta sanya hijabi da zai lullube gefenta ba dan hijabi da ake wani iya bingil kirji wani iya nan wani ma a marhalu a tsanjame shi wannan gaye ne ba hijabi ba ne malar nasiruddin albani a littafin sajil babul mar'atul muslima ya faɗi sharuɗa guda takwas wadda sai hijabi ya cika su yake zama hijabi na musulunci wadda za a samu lada a kai da kamata su nemi wannan surori guda takwas na hijabin musulunci idan sun sa za su ga albarkar da Allah zai sa musu da kwarjini kuma ya ba su mazaje na gari amma idan suna yaudara to su za su lalace Allah ya shiryar da mu Amin.
kuma wajibi ne akan iyaye su dinga kula da 'ya'yansu irin shigar da suke yi lokacin da za su fita Allah ya shiryar da mu baki da to wannan ma wata yar uwa ne har ila yau ta rubuto ta ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina so ka ja hankalin wasu iyayenmu akan sun- suna fahimtar cewa idan yarinya ta kai aure ba ta yi ba ba daga ita bane ba Allah ne bai kawo mata ba ko kuma lokaci ne bai yi ba amma malam wani lokacin sai wasu iyayenmu su su manta da hakan har suna nuna mana bambanci a tsakanin mu 'ya'yansu ko ka ga mahaifan suna musguna wa ita wadda Allah bai kawo mata miji ba malam dan Allah a jan hankalin iyayenmu da dan ina fuskantar wannan matsalar a gidanmu daga wajen mahaifina Allah ba su ikon gyarawa a haka ai ba laifinta ba ne aure ai ba zai zo da kansa ba ko Mm.
da haka lokacin da Allah ya kawo mace aure sai ta yi sa da yawa za ka ga kanwa ta yi aure wata kanwa ta yi ga kuma wata ya Mm.
kowane abu yana da ainihin ajali da lokaci Mm.
da haka rashin samun aure mijin aure da wuri in dai ba lalata take yi ba Mm.
to babu wani matsala bai kamata a canja mata ba Allah ya shirye da mu.
to amin bari mu karanta wannan tambaya guda ɗaya sai kuma ta masu neman addu'a wannan ta ce allah shi gafarta malam tambaya ta ta ce don allah malam ni ne na samu admission a makaranta bara to mahaifina ya hana ni yanzu haka ma na sake nema a undergraduate wato karatun digiri ne a a college of education haka nan yanzu ma ya sake hana ni amma mamana kuma ta ce na rabu da shi na je na yi karatuna kuma dama ni nake daukan ɗawainiyar karatun nawa to don allah malam yanzu maganar shine zan ɗauki maganar babana ne ko kuma ta mahaif- mahaifiyar tawa to ba ta da miji ne eh ba ta da miji yarinya ce a Eh, cikin iyaye?
budurwa ne, eh.
to sai a zauna da uwa da uba da ita sai a duba menene mafita Hmm.
in dai ba ta da miji kuma kamammiya ce a barta ta yi karatu ya fi Mm.
na'am wani ya ce malam ina neman addu'a gun yan uwa musulmi malam akan wani bawan Allah tunda azumin nan ya kama yana taimako na da iyalai na a sanya shi a cikin addu'a Allah a ɗaukake shi to shi ma Allah zai taimake shi annabi ya ce wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhi Allah yana nan cikin taimakon bawa matukar bawan yana taimakawa dan uwansa bawa kaga ya ji dadi ne yasa yake so a mar addu'a Mm.
dama can Allah zai taimaka masa Allah ya taimake mu baki da sannan akwai to wannan kuma ba a sa kai bincike
kudi San- sai Allah yana bai wa kowa Eh. mala awalu kai ba mu haƙuri je da wannan gurin ba kai haƙuri mala awalu saboda lokaci sannan akwai buƙatar addu'a malam ga dattijo malam yawo abdullahi limamin wannan masallaci da kuma wato makwabcinsa malam ya area suna kwance ba su da lafiya a sanya su a cikin Allah addu'a ya take kafaɗansu Allah ya ba su lafiya to wannan kuma wasu sun jefar da makulli na mashin da kuma na shago suna wajen yan agaji sannan wannan sako ne daga iyalan alhaji sani bello wato sanin fulani suka ce don allah malam da sauran yan uwa su sanya mijinsa a cikin addu'a da fatan allah ubangiji ya kufutar da shi daga wannan kangi da yake ciki ya dawo ga iyalansa lafiya Allah ainihin amsa tambaya Allah biya mar bukata to da kuma waɗanda suka rubuto wasu marasa lafiya ne wasu suna neman mazaje na kwarai ga masu neman mazaje na kwaran nan wasu suna damuna wai to su bada adireshin ma tunda a wannan gurin an har hada aure tun a shekaru da suka gabata waɗanda suke da hali wato niyya ta kwarai in ya so sun a kawo adireshin sai a sada sa Tantance su ba.
sai a tantance a sada ka san malam akwai wani aure da aka hada shi a guntar har an min mai suna yi to eh an kai kai kai eh, to shi to irin wannan man Allah ya sa akwai alkhairi sai a zo a hada ba komai ya ce ayi to masu neman addu'a da dama kowa Allah ya biya masa ina bukata addu'a ga ainihin mai martaba sarkin kasa ko duka kokarin da yake yi na gani matasan wasu mutane na kirki da kokari da yake na adalci Allah madaukaki ya taimake shi ya inganta shi ya inganta bayansa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya saukar mana da alheri a wannan ƙasa abubuwan da yake damu na ainihin rashin tsaro muna roƙon Allah tabaraka wata'ala Allah ya janye mana shi wayanda suke da hannu a ciki mun san su ko ba mu san su ba Allah ya san su Allah madaukaki ya ije mana su wayanda suke yin haka dan nufin su karya addinin musulunci da musulmai da arewa su tarwatsa kasar mu Allah madaukaki ya tarwatsa su Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin